وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan safar shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan Septemba shekara ta 2019 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatun littafinmu na sayil bukhari yau za mu tashi a kitabun tafsir a tafsirin suratul fatiha babu قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على أمر نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن حميد عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول الملائكه ذكر له ما تقدم من ذنبه
malam ya ce wannan babi ne da yake magana akan faɗin Allah ta'ala a cikin suratul fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairi jumhurin malamai sun tafi akan wasalin ghairi ana cewa ghairi ne ba ghairu ba ba kuma ghaira ba ya Allah ka shirye da mu hanyar ihdinas siratal mustaqima ka shirye da mu hanyar da take miƙaƙƙiyar hanya ta daidai banda wanda kai fushi da su hanyar wanda kai fushi da su kuma banda hanyar wanda kake wato batattu a cikin al'umma zancen zai fito fili ne an ce idan siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim na farko an sifanta su da al-istiqama da al-hidayah shiryayyu wanda suke kan hanya ta daidai sai aka nuna cewa Allah bai yi fushi da su ba waɗanda Allah ya fushi da su a cikin al'ummar su ne waɗanda suke da mummunan nufi a cikin zukatansu sun san gaskiya amma wa adalu anhu sun san gaskiya suka kauce wa gaskiyar ba su yi aiki da ita ba haka kuma akwai abdallina su kuma dallin su humul ladina faqadul ilma wanda suka rasa ilimi suke rayuwa wato a cikin bata dalin din daga dalala ne la yahtaduna ila alhaqi ba su shiryu ba zuwa ga gaskiya um, Allah ya yi amfani da kalmar la wala wala dalin ghairil maghdubi alaihim sai ce kuma wala wala dalin don ya nuna mana cewa waɗannan hanyoyi guda biyu wanda Allah ya fushi da su da kuma wanda suke cikin bata hanyoyi ne wacce hanyoyi ne waɗanda suke na ɓarna maslakai ne fasidai ne to su waye gairar magdobi alaihim waladdallin su ne yahudu da nasara yahudu da nasara Allah ya yi fushi da yahudawa nasara kuma Allah ya ce batattu ne an nemi musulmi idan ya yi sallah kullum idan zai maimaita fatiha sau goma sha bakwai ɗin nan da muka faɗa to ya nemi Allah ya tsare shi kada ya bi hanyar yahudawa kuma kada ya bi hanyar kirista nasara idan kana musulmi dai mai fahimtar me kake yi to waɗannan al'umma ba abin koyinka ba ne don an ce ka nemi tsari da hanyarsu kullum wajibi ne sai ka gaya Allah ya raba ka da hanyarsu sau goma sha bakwai ya Allah karba mu da yahudanci karba mu da nasaranci am ya ce ya kawo hadisin wato abdullahi ibn yusuf kafin hadisin malamai suka ce menene ake nufi da wato fushin Allah da aka ce Allah ya fushi da su na'am ya yi fushi da su zai musu azaba kenan duk wanda aka ce Allah yana fushi da shi to sai ka rubuta ka aje yana cikin wanda Allah zai kona Allah ka kiyaye mu in dai har Allah ya fushi da kai to zai kona ka ba wai irin fushin da ake nufi nawa raina ya ɓaci da kai bane yanzu ni da kai an ce ina fushi da kai to ana nufin raina ya ɓaci da kai an samu wato canjuwar wato mu'amala tsakanina da kai saboda ina fushi da kai to shi Allah ba a sufanta shi da wannan idan kawai aka ce Allah yana fushi da kai kawai Allah zai kona ka ne kawai ya iyazu billah to ka gani ka gani ba ko mutum ne dan adam in aka ce ya fushi da kai to ba zai ba zai fa baka abinsa ba ballantana Allah walillahi almathalul a'la ko ko dan adam ne in kace kana fushi da wani to duk wani abin ka na alheri ba za ka bashi ba ko mata ka ce ko ɗanka ne kuwa za ka ce rabu da shi ka kyale shi kawai to idan Allah ya yana fushi da kai to daman batun ma ka nemi aljannarsa ka nemi rahamarsa ma ai ba ta taso ba idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana illin waɗannan al'ummar yahudawa ba alheri a tattare da su amma ga shi rayuwar mu ta zama kawai abinda muke so shine mu ga mun yi abinda suke yi shine burgewa mun abinda suke shine burgewa muna suna gudun muna muna bin su suna gudun muna bin su dole Allah ya kiyaye mu na'am a ba za a ce ya shiga kai tsaye ba sai dai a ciki ya aikata laifi aina mutum da bai zama su din ba sai wanda ya zama su ya zama bai yahudan قال حدثنا محمد أي عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقوم صلاتا إدم لمن يشي غير المغضوب عليهم ولا الضالين توكشي آمين إن هر إمام يشي غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفقولوا آمين إذا أنشي آمين ما نسى الله كأمسى استجب دي دي كده معنى آمين اللهم استجب اسم فعل ne مبني على الفتح wasu suka ce amin din suna ne daga cikin sunanikin Allah ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin wani suna ne a cikin asma'ullah mana kenan zai zama ghairul maghdubi alaihim waladdallin ya amin ya Allah mai suna amin ka amsa wannan wani kauli ne cikin maganganun wato malamai Allah musu rahama to wannan kenan yace idan kuka ce amin faman wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda fadan amin ɗinsa ta dace da fadan mala'iku to an yafe mai zunubinsa gaba ɗaya daga fadan amin din na duk zunubinka an yafe ma abinda ake nufi a nan yan uwana lokacin da muke sallah muka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin liman yace waladdallin amin din nan da muke faɗa ba fa mu kaɗai muke faɗa ba mala'iku ma duk a masallacin suna faɗa ƙwarai kuwa duk inda ake sallah akwai mala'ika ko ina ne inda ake sallah akwai me akwai mala'ika to suna ji idan aka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba masallaci yana amsa amin ba to aka ce kuma ku faɗa don ku dace da mala'iku to duk wanda ya faɗa Allah ya datar da shi suka faɗi daidai tare da mala'ika to automatically an yafe mai laifukansa da zabansa gaba ke daya to yaushe mala'iku suke faɗan amin ɗin shine bayan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim walad dallin shi ma liman ɗin yana cewa amin sai har in ya fara faɗa su kuma suke faɗa su ba sa riga liman ɗin fara faɗan amin sunna ba a so ka riga liman ɗin ka faɗan amin idan liman ɗin mai faɗa ne wasu limaman shiru suke ba sa faɗa kenan ba a so mutum ya gaggawan faɗan amin ɗin ba tare da ya ji liman ya fara a amma yanzu jira ake kawai ce wala dhalin sai gaji amin to shi yasa da yawa ake felin ake faduwa ba a dacewa da faɗan mala'ikun kenan ku ce amin amin Allah ka karɓa kuma wanda duk ya dace da faɗar mala'iku Allah ya yafe masa za a gafarta masa zunubinsa ma ta kaddama ma ta akhar a wata riwaya din zunubin da ya gabata da kuma wanda ya jinkirta a wata riwaya aka ce sufufu ahlil arzi ala sufufi ahlil sama yanda mutane suke yin sahu a ƙasa suna sallah to haka mala'iku ma suke yin sahu a sama yadda ake sauraron liman yana yin karatu to haka su ma suke saurara yadda ake faɗan amin haka su ma suke faɗan amin fa'in wafaƙa amin fil ardi amin fil sama gufirin abd idan amin ɗin ‘yan ƙasa ya dace da amin ɗin ‘yan sama mala'iku’ to automatically wannan bayin da suka ce amin din an yafe musu zunubinsu to kaga wannan an samu wani wato ƙarin haske ko ƙarin bayani akwai masallatan da ko waɗanda ake sallama su amin ɗin ma ba sa faɗa za ka yi sallah a bayan limamu yayi ya gama ba wanda a duk masallacin ba wanda zai ce amin in ka ci sa'a a can ƙarshe ka je wani ya ce amin shi ɗaya a masallaci so nan ba daidai ba ne ko da ku an samu a cikin maganganun malamin fiƙihu wasu sun ce makaruhi ne faɗan amin a bayan liman to ya saba wa hadisin annabi don annabi ya ce ku ce amin so idan maganar manzon Allah ta zo to ita ake wato gabatarwa akan maganar maganar kowa sannan liman ya kamata ya rinka faɗan amin ɗin shi ma don ya dace da faɗan mala'iku sannan ya ba da dama wa mamunsa su masu dace saboda faɗar liman faɗar amin ɗin liman tana da alaƙa da faɗar mala'iku su kuma mamu dace wasu tana da alaƙa wato da faɗar su mala'iku in sun faɗa tare to shi kenan an yafe ma zunubi malam ka san ma'ana an yafe ma zunubi kuwa yanzu kullum ba muna kan isa gifari da tuba ba Allah ya yafe mana ba to akan amin kawai sai a yafe ma zunubinka idan wannan yana nuna wani abu yana nuna ka Allah yana son mu Allah yana tausayi Allah ubangiji mai tausasawa ne mu je malam
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا سعادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيعرف ابن آدم فيقول أنت أبو, أبو النار خلقك الله بيده وأقبل لك الملائكة فيأتون آدم فيأتون آدم فيقولون فيقولون أنت أبو النار خلقك الله بيده وأقبل لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى فاشفع عند ربك حتى يريحنا ما حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر ويذكر ذنبه فيستعي ائتوا ائتوا نوحا فانه اول رسول بعثه الله الى اهل الارض فياتونه فيقول فيقول لست لست لست هناك ويذكر ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول كنت خليل الله خليل الرحمن ما فيأتونه فيقول لست هناك جئت موسى عبدا عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناك ويذكر قتل نفسه بغير نفسه فيستحي من ربه فيقول كنت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناك جئت محمد صلى الله عليه واله وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فياتوني فانكلم حتى حتى استعدل على ربي فيقبل فاذا رايت ربي وقعت ساجدا فيدعوني فيدعوني ما شاء ثم يقال ارفع راسك وسل الله وقل يسمع واشفع يشفع فارفع راسي فأعمله بتحميد يعلمني يعلمني ثم أشكر فيرد لي حتى فأدخله الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشكر فيرد لي حتى فأدخل فأدخله الجنة ثم أعود ثم أعود ثالثا ثم أعود رابعا
wannan shine ake ce da shi hadithu shafa'a hadisin da yake magana akan ceto a shafaatul uzma babban ceto da Allah zai baya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana mana magana akan abin da zai faru ranar tashi alkiyama yace babin da Allah yake cewa wa 'allama adama al-asma'a kullaha a cikin suratul baqara Allah madaukin sarki ya sanar da annabi Adam dukkan sunannakin abubuwa ya sanar da shi ta hanyar halittan al'ilmu daruri fihi Allah ya halicci ilimi a tare da Adam ɗin kawai ya tashi sai ya ga ya san sunannakin abubuwa baya da buƙatar wani ya gaya masa kafin ya faɗa duk ni da kai yanzu nan wannan biran ya kai kasan biro sunansa sai da wani ya taba faɗa kasan sunan shi wannan microphone sai da wani ya faɗa na san shi wannan hula sai da wani ya faɗa na san wannan riga sai da wani ya faɗa duk duniya in an ce sunan abu inda dan adam ne to an koya maka ne sai da aka gaya maka ka sani to shi adam waye waye ya gaya masa sunan ƙasa-ƙasa sunan dabba-dabba sunan akuya-akuya sunan kaza-kaza wa allama adam al'asma a kulla Allah ne ya sanar da shi shi kuma a gurin Allah ya ji mana ba Allah ne ya kira shi kuma ya ce da shi kai sunan wannan kwano sunan wannan itace sunan wannan famfo sunan wannan agogo sunan wannan mota sunan la ilimin aka halitta masa a cikin ransa yana ganin abun kawai sai ba shi suna kawai shi ne ake cewa al'ilmu daruri khalaƙallahu al'ilmu daruri fihi Allah ne ya kimtsa masa wannan ilimin wato biha da sanin wannan abubuwan a cikin ransa yanzu kamar ɗa duk jariri idan aka haife shi sai an koya masa yin kuka yana bukata a training sa kai in za ka yi kuka ga yadda za ka yi bacci fa to wannan ilmu daruri ne automatically da aka haife shi shi da kansa kawai ya iya kuka kawai ba a cewa wai ai jariri ne bai koyi kuka ba kaga kuka wani abu ne an taba koya wani yaya zai yi ko bacci sai an zo an ce masa ga yadda zai ai yana zuwa zai dauke shi kawai to wannan wani ilimi ne da Allah yake sanyawa a cikin zukatan mutane ba wai sai wani ya koya musu ba um, ilmin musammayatul asma sunan ilimin sanin sunan wani abu kawai sai tashi ya ga tebur sunansa tebur kwando sunansa kwando itace sunansa itace duk duniya a karamkallawo da kaga wani abu to wannan ilimin ne da Allah ya sanya wa annabi Adam to yanzu za a ce to ai akwai sababbin abubuwa da ake kirkira wanda babu su a lokacin annabi Adam din to ya aka aka san sunan su na'am ai kai din zuri'ar annabi Adam ne so wannan ilimi na sanin sunanakin wannan abun sai Allah ya kimtsa shi a zuciyar dan adam akwai sunanakin da kai zaka kirkire shi yanzu mutum sai yayi wani sabulu sai ya sa mai suna na'am sabulu sabulu ne amma nasa sai ya sa masa wani suna ai ta kiransa da wannan sunan sabulan har duniya ta tashi har motoci din nan da kuke gani wasu fa sunan mutane ne Honda Civic Toyota Mercedes Anaconda wace ce wasu sunan mutane ne ko sunan mai kamfanin ko sunan wani injiniya da ya kirkire ta ko wani abu sai a sa mai kyau sai a cikin sunan wannan motar kaga dai mota mota ce amma akwai kala ta fi ɗari misali amma sunan nikinsu daban to wannan ilimin ne dai ɗan adam yake gadansa daga baban shi annabi adam alaihi salatu wassalam wa allama adam al-asma kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ملائكوني لو كتند الله يحد إن شاء الله آدم سكيتا يا أبنجي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سوسن سنكنسو سنسن الله يحلي تشيس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون sai suka ga Allah ya halicci annabi Adam wannan yana nuna sai da aka fara halittar mala'ika sannan aka halicci ɗan adam sai suka ce yanzu ya ubangiji za ka zo ka halitta a cikin wannan duniya a ta ji alufiha dala ku ji magana da mala'iku suka faɗa akan ɗan adam man yufsidu fiha wanda zai zo ya rayu a bayan ƙasa ya yi ta fasadi malam tun kafin mu a halicce mu ‘yan adam an mana shaida akwai ɓarna ta adi su ma wani ilimi ne Allah ya sanar da su cewa wannan halittar tana da ta'adi barna barna wallahi barna wato haka ɗabi'anmu ta ginu akan son sabawa Allah jiya na ga wasu wani guri sun yi aure ne aka yi miskinai fama da 'ya'yan talakawa suka yi aure wai yanzu idan an yi aure wai dole sai an je an nemi wani gida ko ina ko event center ko ina ne sai an je an haɗu da maza da mata samari da 'yan mata ai kwalliya wata wallahi gilas ɗin da ta sa a idanta irin na naira 250 nan na yara ne ran sallah shi ta kakaba a idanta kwaf da shi bai mata kyau ba hankali amma lalle sai ta yi wannan ɗin yanzu abin da ake akan kala idan kana da babban gida ga wurin fakin na mota kawai sai ka ce sai ka mai da shi event center kawai sai makota sai a zo a biya ka kuɗi saboda talauci a kira mutane a ɗauko dj mai kiɗa da waka a kunna janareto a san ɗa wuta tun da kana da babban gida ne da filin fakin wani kangonsa na gidansa kawai shi zai gyara ya mai da shi event center a rinka zuwa ana haɗuwa maza da mata ana yin kiɗa ana rawa kurin kai a biya ka masu manyan wuri suna karɓar miliyan biyu miliyan ɗaya da wani abu dubu ɗari bakwai haba ba ha ƙarami dubu ɗari biyar akwai na ɗari uku akwai na ɗari biyu akwai na dubu ɗari da hamsin akwai na ɗari akwai na sittin akwai na saba'in wallahi har na ashirin da biyar akwai shi sha Allah na ji nan gaba sai an zo an tarar da na dubu biyu da ɗari biyar ma wato dole sai an je an yi a haɗu maza da mata abin tausayi na gansu na tausaya musu an haɗu ana kiɗa ana rawa 'yan mata sun zo su yi rawa su yi kiɗa wannan ya zo ya riƙe wannan ai abin nan wani ya zo shi ne mc ya kira amarya to amarya taho ita ma sai ta taho tana rangaza miji kai ma taho ana hauka dai ƙauyanci da rashin wayewa gidadanci wallahi tallahi idan allah ya jarrabe ka da rashin wayewa addini za ka yi ta kwaɓa malam ana yi ana ɗaukan hoto shotan nan har shekara ɗari ‘ya'yansu da jikokinsu da tabakunansu yanzu ashe ‘yar musulmi za ta iya zuwa ta tsaya ta fidda tsiraici malam komai nata a waje shi ma ya zo ya riƙe hannunta suna kaɗawa suna rawa ana ɗaukan hoto ku je ku ce wa ‘ya'yanku mai bayan shekara uku hudu biyar shida ƙwarai kuwa iyayen abin tausayi shine akram kallah wani lokacin kuna ganin kuna jin ba ni sunan shi kuna jin kuna jin haushin su yaran ka tambayi ina iyayen suke ina ubanta ina uban shi ina iyayen su me riba a cikin sabawa Allah me abin sha'awa a ciki ya rike ta ya rungume ta shi ma dan su ma sauran matasan kowa sai zabo ta sai ya rike kai wata da kanta za ta yi kan wani ta rungume shi wallahi wannan kuma malam a cikin tsakiyar musulmi unguwar musulmi ake ake a yi kiɗa a yi rawa a shakata a gama kuma a tafi a zo masallaci uban ta turo wa mutane takarda ya ce don Allah ya masa addu'a ya yi auren ‘ya'yansa ai irin wannan wallahi bai kamata a saurare su ba wallahi haka suke mutane ya turo masallaci a taimaka mai da addu'a fi sabilillah amma ya bar ‘ya'yansu na iskanci a can gurin saboda ya rena hankalin mutane bari ya turo a musu addu'a ba zai iya cewa kar aikata ba warai da gaske ko wani ya zo yana gadara aya kawo ɗaurin auren gurin masallaci masu addini nan za a yi amfani da ku saboda an ga kuna tsoron Allah za ku yi addu'a Allah sa albarka amma ana gama ɗaurin auren sai a tafi gidan iskanci kuma mutane daidai da wannan ɗan abun bai kai ya kawo ba ba sa iya kontrolin ɗin shi ba su iya gyarawa to sai daga baya girma ya samu mutum shekaru sun tafi ya zo bakin ciki da kuttu ya kokarin kashe shi yar sayin da zai musamman aka nuna maka hoton barnar da kai ta'adin da kai wasu a nan fa suke lalacewa wata daga nan ake daukan ta tafi da ita ba za ta kwana a gidansu ba wallahi saboda bahaushe ya ma saba ai ana auren wannan kawar yata ne kawar kaza sai tafiya bata ta kwana ɗaya biyu bata dawo ta tafi biki a garin nan wai yarinya wai sai ta ce wai za ta ce bikin kawarta wai ta nemi izinin tun daga juma'a ba za ta dawo ba sai ranar lahadi saboda diga ne kai ka bar yarka ta tafi kwana biyu wai ta tafi biki ka san ina za ka yi ta tana hannun wa wai zai control ɗinta ka gama tarbiyya shekara ashirin shekara goma sha bakwai takwas wani rana ɗaya zai lalata maka yarka ya koya mata iskanci ya koya mata shaidanci so shi ɗan adam wannan misali ɗaya ne na baku wanda muke yi yau da gobe su mala'iku suke ce yanzu Allah ya Ubangiji yanzu za ka halici za ka halici ɗan adam da zai zo ya yi ɓarna a bayan ƙasa fasadi fasadi yana da yawa ku fassara shi da abubuwa da yawa shan giya caca zinace zinace sace sace kaɗe kaɗe raye raye zalunci zubar da jini keta dokar Allah duka أتجعل فيها من يفسد فيها أبو نبي ويسفك الدماء wannan halittan da ka halitta dan adam zai zubar da jini dan Allah ka duba kafin mu yi wannan abin fa mala'iku suke fada ga zubar da jini duba zubar da jini kisan kai kisan kai ya zama ruwan dare yanzu a garin nan ba a damu ba wani ya je an yi ciniki da shi haka kurin bawan Allah dattijo bawan Allah yana zuwa kasuwa da shi da matarsa da yayansa yake rayuwa kawai wani ya je baya son su yi ciniki da shi za a ba shi dubu ɗari da kaza dubu ɗari biyu ka je ka kashe shi ka kashe iyalinsa ka kashe yayansa a garin nan ɗan musulmi ba inyamuri ko ibo ko waye ba ya tafi da daddare ya je ya samu gidan mutumin nan ya danna masa kwado a ɗakinsa ya tabbatar ya kule shi da kwado ta waje ya zo da fetur ɗinsa ya jefa fetur ya watsa fetur a ɗakin ya ɗauki ashana ya ƙyasta wutar ta kama ta kama gidan har ta kama shi ma inda zai wuce shi ma ta ƙoƙona shi mutanen nan suna ihu suna wayo Allah ihu ihu gobara gobara gobara ba san cewa sa musu gobaran nan akai ba yaron ya fito da gudu mutanen unguwa sun zo sun ɗauka irin mai ba da taimako ne shi ma ba a kula da shi ba aka yi kan wutar aka yi ashe yana daga cikin wanda suka me suka binka wutar ya koma gida iyayensa suna raye suka gan shi ya aka yi ka ƙone wallahi gobara ce ta ƙona shi ya aka yi aka yi aka yi bincike ashe shi ya je binka wutar a garin nan ba aka yi wannan abu duka duka da wuce sati sati sati ɗaya sati biyu ba kisan kai malam haka mutumin nan ya dattijo wannan mutumin kirki wannan alhaji umar nan da muke tare shi alhaji umar mai gwal makocinsa ne a kasuwa mutumin kirki da dan shagonsa yana neman arzikinsa kuma in gaya muku wani abu guda wallahi ba abin da zai wa yaron nan ya kashe banza sharrin bin dokar dagutu kenan ba za a masa na tabbatar muku in an isa za a yi mai wani abu a zo a sare wuyansa ana kallo a ɗauka a nuna mutane ba za a yi ba ba a ɗaukan mataki in an kashe mutane shi yasa ba komai alƙali zai je ya yi shari'arsa ya yanke suna wasu alƙalin suna yanke hukuncin kisan amma ba za a kashe mutum ba sai gwamna ya sa hannu sai a tara cases na kashe mutum a ofishin gwamna bila adadin gwamna kuma bai zai taɓa sa hannu ba saboda yana jin tsoron kai ya sa hannu yan human rights a yi rubutu a yi magana a kansa a ce ga wani gwamna yana kashe mutane waɗannan tsinannun turawan yan human rights ɗin su kuma idan ko an yanke mutum hukuncin kisa za a kashe su kuma a lokacin za su sai su yi magana kuma duk barnar da ya yi sai sun kare shi wai su yan kare yancin ɗan adam ne wannan shine sirrin da kuke gani ba a kashe mutanen ka duba ƙarya fa duba tuka da warwara dokar da take ba ta Allah ba ya yi laifi ai zo a kai shi kotu an kai shi kotu to an kai shi kotu an ɗaure shi an kai wurin alkali ya yanke mai hukuncin kisa yanzu yaron ya faɗa ya ce sa shi aka yi shi kuɗi za a ba shi ba a ma ba shi kuɗin ba alkawari aka yi mai kaga wannan a ƙa'ida ta shari'a da shi yaron da wanda ya sa shi aikin da waye duk kamata a je a sare wayansu gaba ɗaya a nuna wa duniya cewa duk wanda ya sababin kashe wani shi ma zai tafi amma wallahi ba za su yi ba a nan ɗin nan a nan a nan a nan a nan wata unguwa nan aka samu wani mutum shi kuma shi kuma ƴaƴansa ya ɗauka ya sa a ɗaki ya ɗaure su ya rufe su a cikin ɗaki shekara biyu shekara biyu ɗaya mace ce gaba ɗaya in ka ganta yadda ka san ta zama kamar biri kamar mahaukaciya ka san me ya faru wai ya mata aure ta ki zaman aure sai ya nemo mari ɗaki ne ba kowa ya ɗauko ta ya fasa gini da sarƙa da ƙarfe da kwaɗo ya ɗauro ginin ta waje da ta ciki ya ɗauki ƙafafuwanta ya ɗaure ya sa kwaɗo ya datse shi ma ɗaya yaron shi ma ya daɗa ɗaukansa ɗansa ne ya sa shi a wani ɗaki shi ma ya mai ya ɗaure shi ya masa irin wannan ɗaurin marin ya rufe shekara biyu a cikin ɗaki babu uwarsu a gidan wai sun masa laifi don haka idan an zo ba da abinci mata gida in ta ga dama ta basu in ta ga dama ba ta basu ba a nan suke yin kashi a nan suke yin fitsari a jikinsu za su yi kashi su yi fitsari gurin ɗakin da aka buɗe shi ɗoyinsa ya wuce yadda kake tsammani wallahi yadda kaga itace haka wannan yarinya ni dai da naga hotonta ita na gani wallahi azim shi ɗaya yaron ka mutuwa mai mutuwaye zai kumbura zai wari makocinsa wai yake tambaya ce wai ni ina yaranka ne ina wance da wani kwana biyu bana garin makoci ce ai ai sun tafi gari kaza ne kaza kaza kaza amma wani kama dai an kawo gawarsa ma ya ma mutu yace to a kawo gawarsa haka kawai ba wani mutane ba wani ce yana cikin gida ce kai bai gamsu ba makocinsa yasa aka zo aka yi bincike yan jarida suka zo suka ga yaro a kwance gawa ya kashe yaro wannan fa malam dan uwanka ne musulmi har ma ana ba da labari ma wai ko bara ya je wai aikin hajji har ya tafi aikin hajji ya je umra ya aikin hajji ya je dawo a haka kuma wai da mata a gidan ita ma shekara biyu ka daure mutum ina jin ko akuya ce ka daure ta a daki shekara biyu baka sake ta ta fito ba ai ka cuce ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ta maku labarin kisan kai kisan kai da ake yi a kasan nan a cikin yan watannin nan da yan shekarun nan wallahi ba za su irgu ba aina insaniya ina insaniya yanzu ko kare ne za ka iya ɗaure shi ka sashi a ɗaki shekara malam wace irin zuciya ce wannan na'am kuma kaga wannan ko kaji an faɗa a rediyo an yi jimami an yi waye an yi waye ko to da mutumin yana nan wallah ba su mai komai ba sharrin gwamnati kenan da ba ta aiki da dokar Allah ba za su yi ba haka za a yi hayaniyar a yi a gama a faɗa a rediyo ku ji ku yi jimami da an ajiye shi ya ɗan daɗe a kurkuku wata ran kawai sai a zo a ce ai gwamna ya yi afuwa wa mutum ɗari a gidan kurkuku sai a haɗa da shi shi ma an mai afuwa abin da ake yanzu a garin nan akan adidi sau sai a kashe ka yaro yana tuka ɗan adidi sau na samun rufin asiri wataƙila da shi yake ɗauke nauyin uwarsa da shi yake biyan kuɗin makarantar ƙannansa da yayyansa wallahi tallahi akwai yaran da sai sun tuka babur ɗin nan sun zagaya a gari za su nemo cafanan da za su ciyar da iyayensu a gidansu wallahi amma akwai mugu yana nan zai ɗauki yaro ya tafi da shi ya ce kai ni guri kaza da makami a tattare da shi a shigar da shi lungu a shaƙe shi da sarƙa da kebul ya mutu sai an tabbatar ya mutu a buga babur din a tafi wannan bila adadin haka ake a garin nan ku tambayi yan adadi sau za su gaya muku kuma akwai lunguna a garin nan da unguwanni a garin nan da sakukuka a garin nan da yan adadi sau ba sa iya shigan su da magariba ta yi a nan nan wannan titin ya haya gusa nan wallahi da ido na na gani satin da ya wuce wani abu ya makarar da ni na biyo karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya da ido na wannan ido na na gani kurin wasu yara samari sun zo da makamai sun tsare hanya duk wanda ya zo sai an kwaɓe shi sai a ce kai fakin cire kayanka a waya sheka duk wayarka ne kuɗi ne wannan fatitin na ya haigu sau nan wannan mataciyar hanyar wanda ake wannan ɗin a daidai gurin gidan siniman nan kuma abin mamaki ga 'yan sinima sun taso a lokacin ana ta fakin ɗinsu wannan ni a gabana na gani na zo da mota na kalle su suka kalle ni Allah bai ba su ikon su ce mun tsaya ba daman da an ce in tsaya ma sai dai in taka mutum in wuce wallahi wallahi tallahi ba zan tsaya ba sai dai in rufa ka wallahi ko ka bani guri ko in kawar da kai wallahi kuma na yi jihadi abin ya bin mamaki na ga wani mutum bawan Allah wani dattijo sun cire mai riga wallahi daga shi sai gajeren wando sun kwace kudin hannunsa sun waye da sauransu a nan fa duka duka karfe goma na duba ina yan sanda a nan gurin a kofar gadon kai ko ina musu magana ba kowa karfe sha ɗaya to in tsautsayi ya zo wallahi sai a kashe ka a nan ɗin da ya haya gusau akwai yaron da ya shiga a daidai sau shi ma a nan ɗin da magariba ce wallahi a wannan titin kurin malam ɗan a daidai sahun da shi da wanda ya ɗauko suka ciro rodi kawai suka ce kawo wayar ka kawo kuɗinka ka ya yi kata-kata kawai sai aka sai wani ya ce kai gama da shi kawai kawai sai wani ya zaro rodi an feƙe rodi daga aljihunsa zai caka wa yaron nan ce kai ya ce ga wayar ya miƙa masa ya bashi wallahi sai ya kashe shi ina da labarin kesa-kesai da aka kawo min waɗanda akan dalilin ba ni kaza ban bayar ba kawai an kashe mutum ka san me yasa suke ta kashe mutanen nan ba a ɗaukan mataki a karmakalla ko kidnappers yanzu mutum ya kidnapping ya kashe mutane ya harbe mutane ya ci kuɗi miliyoyin kuɗi sai a kama shi a ɗaɗɗauki hotonsa a jarida yan sanda su iya aikin da za su yi su miƙa wa alƙali wallahi ba a kashe su ba a kashe su duk ɗan kidnapping da aka kama shi wai ya kashe mutane ko wani sauransu wala ba a kashe shi mutum nawa ne yanzu ba an ka kama ba ba an kama waɗanda suka kama wannan wa yake da suna wannan wane ne zangon daura din nan ba ba an kama su ba ba a nan sai magu suka kama gida ba in an kama su ma malam zuwa ake da an je an yi hayaniya haya haya iyayen gidansu za su bugo waya su ce suna da interest a sake su ba a hukunci so ina tabbatar maka yanzu dan a kashe kan ba wani abu ne zubar da jininka is very common straight forward mutum zai kashe ka babur fa yanzu akwai garurrukan da babur ake a caba wallahi mutum sai ya dauke ka a caba kurin sai ku shiga lungu kawai sai ya sa maka karfi a makogoranka kana cikin tuka babur din wallahi bawan Allah yana neman rufin asiri ya sauke ka gabashi hamsin ɗinsa ko saba'in sai wani ya caka maka karfe duka duka babur nawa ake sai da babur ne wai babur sekon ɗin babur nawa ne sabon sama nawa ne amma a kashe ɗan adam saboda babur yanzu abin da ake a jihohin nan inda ake yin acaba haka ake yi hatta kai ga in za ka ɗauki mutum sai ka duba shi sama da ƙasa banda maganar hanya da ake tsarewa yan fashi da makami su buɗe wuta kawai akan neman wani abu wani a kashe shi a harbe shi a zo a duba motar gaba ɗaya jikinsa ma bai wuce dubu uku da ɗari biyar ba banda wanda ake haura gida banda wanda ake faɗa tsakani yan daba ɗan daba da ɗan daba su yi faɗa a tsakaninsu ya soka mai kwalba yanzu yanzu yara matasa a tsakaninsu a dandali in suna faɗa kurin sai ɗaya ya faci ido ya ɗauko kwalbar coca-cola ya fasa gindinta kawai sai yi kanka sai ya cusa maka ita a cikinka ko a ƙarƙashin maƙogwaranka sai ya kashe ka kuma sai a kai ka asibitin murtala aminu kano emergency an duba ai ya kama ai ya yi kaza a kama ka a tafi da kai suna nan billahi azim duk suna nan a kurkukun goron dutse suna nan a kurkukun kurmawa sun kakkashe mutane ba a kashe su kuma ina tabbatar maka nan da ɗan lokaci za ka ga in an manta sai a zo a ce ai sun shiga afuwar gwamnati an sako su a daɗa sako su su daɗa shuka tsiya wallahi abin ba daɗi mata fa sai ta kashe sai ta kashe ɗan kishiyanta mata ta kashe mijinta yanzu za ku iya yanzu duk dinnan yanzu duk ba ku san labarin matan da suka kashe mazajensu ba ina suke ina wanda aka yi ta faɗa a rediyo a jarida aka yi da buga wance wance kaza kaza ta kashe mijinta tana ina mijin yana lahira ita tana ina ina wadda ta bunka mijinta wuta akwai matar da anan gaba kaɗan ba da nesa ba anan gaba kaɗan billahi azimu reza ta ɗauka ta yanke azzakarin mijinta reza ka san me ya ce zai ƙara aure ita mai kishi ce ta ce to bari in yi maganin ƙarin aure yana kwance ba Allah bai sani ba ta samu sabuwar reza kafin ya farka ta gutsure mai gaba jini ya gama aka naɗe gaban nasa a cikin wannan shi kenan aka kai shi kabari aka binne shi a nan nan ba nesa ba nan gurin tana ina tana nan wani ma zuwa zai yi aure ta ko wacce ta kashe mijinta ina aka faɗa akwai wanda ya fito a facebook ya ce wallahi shi kuma yana son ta kazami mutumin banza Allah sa ta je ta dada aika ka lahira kai ma shasha sha cikakken shasha sha shagga wallahi faɗa ya ce wallahi shi kuma yana santa a duniya ba wacce yake so ita wannan da ta kashe mijin shi kuma ita yake so to barin takaita maka a Najeriya a cikin waɗanda suka kashe mazajen nan nasu billahi azimu an nuna an yi gayyata da an yi kes ɗin ta yi winin ta gama fati ta kira fati ta fa kashe mijinta an faɗa a rediyo an yi kaza an je an kashe kuɗi wurin alƙalai da waye da waye waye da sauransu an kashe kuɗi da ta zo ta fito sai ta yi fati ta gayyaci ƙawaye ta gayyaci abokanai aka yi fati aka yi kiɗa aka yi rawa aka ɗauki hotuna a gaya wa duniya shi ispiri akwai yaron da ya kashe ubansa wannan ni na san wannan kyasan daga abuja suka bugo mu an yi abin kenan yau da asuba suka bugo mu wani ɗalibi na suna da alaƙa da su ya ce wallahi malam abun mamaki yaron nan wallahi ubansa mutumin kirki na'am ubansa mai hali ne mai wadata kurin sai aka ga ya shigo da wasu ta boys kwata abokanan shi dattijan nan kullum yana tafiya masallaci kafin kowa ya je wallahi ya fita masallaci kawai sai aka ga an ɗaure mai fuska an shaƙe shi aka fara dukansa yana ihu yana ihu yana wayo Allah yana kamar barayi kamar wasa ashe da ɗansa aka yi sai da suka kashe shi a kofar gidansa suka kashe shi da ke ɗan iska ne yaran mara mutunci kuma shi ya fita je yana nemo makota cewa ku zo ku taimaka fa an zo an kashe babana da aka zo aka kama shi aka ce kai a bincike yaron nan da aka zo aka bincike shi ya ce gaskiya da shi shi yayyo hayar mutanen dubu ɗari kaza ya ba su me ya faru ai uban yana da kuɗi ai baya ba su kuɗi kuma ya ce ya masa wani abu bai yi mai ba wai ya roƙi uban ya masa wani abu uban ya ce ba yanzu ba zai yanzu ba wai dole sai ya yi ce to bari ya kashe shi kuma abin mamaki malam da hannun uwarsa da hannun uwarsa a kashe ka saboda ɗanka ya ci gadonka ita ma ta ci gadon saboda yana da arziki mutum yanzu wannan wani irin bala'i ne da baka da garanti akan ɗanka matarka za ta iya kulli a zo a halakar da kai a raba ka duniya wannan wace irin rayuwa ce wannan wani irin dabbanci ne wannan to kaga irin waɗannan bayanan a karamar kalla akan fasadi da barna da zubar da jini wallahi sai mu kai magarba muna yi haka za ku ji ku shiga damuwa ku yi bakin ciki ku tashi ku kakkaɗe rigunan ku tafi ba abin da kuka isa ku yi to ya za ka yi ka kama Allah kawai don baka da garanti magana wai a haɗa baki da abokinka a kashe ka a haɗa baki da makoci a kashe ka to ɗanka ma an haɗa baki an zo an kashe ka saboda saboda yana buƙatar wani abu na duniya a wajenka sai waye saura mata dai duba dai mata duba iyaka tsakanin miji da mata amma za ta iya shahada ta yadda ta sa a halakar da kai don ta ci wani abu da take tsammani wani yaron da suka yi wannan abun sai aka bugo mu wai an je gurin wasu jami'an tsaro wai wani yana tambaya wai ya halatta wai su ba da kuɗi wai a kashe kes ɗin a kubutar da su na ce ka gaya masa da ɗan sandan da ya sa hannu aka kubutar da wannan abun shi kansa tsinanne ne insha Allah sai Allah ya tsine masa albarka da ce ka gaya mai da babban baki da wasali don taimakon ya da barna ne wai a taimaka yanzu a bari a kashe shi a barin na ce shi ya kashe wancan ubansa ne fa ya kashe shi da cijo yana cikin ganiyar rayuwarsa malam sun aika shi lahira ya shirya ko bai shirya ba kuma har wani ya zo yana wai fata saboda an rena wa malamai hankali wai ana fatawa ana wai ya halatta a taimaki wannan wai yaran to ko daman ka ce ko kar a taimake su ko a taimake su inda suna da kuɗi za a kubutar da su ba abin da zai same suna nan shine wani yake cewa duk yanda za ka yi kar ka bari a kashe ka kawai kar ka taɓa jin wai don ka kashe wani wai za a yi wani abu wai kai an kashe shugaban ƙasa ma ba a yi komai ba an kashe gwamna ba a yi komai ba an kashe chief justice ba a yi komai ba an kashe ba ba a ba saboda tsoron turawa suke ji yi mana su a damun ai dabara su ba su bari ba a yi ai duk wani tsoro da security a ƙasar su za su amma mu ai suna ganin mu dabbobi ne malam mu birrika suke ɗaukan mu kwarai da gaske tattabara a wajensu in ka kashe ta tana tafiya tattabaru fa a turai in ka kashe tattabaran nan wallahi sai sun kama ka kuma ka shiga uku za a ce me yasa ka kashe ta kaji wani ko bera ma kaji a kasashen turawa akwai masu haƙƙi kare haƙƙin beraye subhanallah to shine mala'iku suke gaya wa Allah yanzu ya ubangiji zaka zo ka halicci halittar da za ta zo ta yi barna haka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak muna maka tasbihi muna tsarkake ka ya Allah duk da Allah ya san wannan ɗabi'a ta mu ta ɗan ɗan adam ɗin a zubo mu a duniya don saboda a jarabe mu a ware na kirkin a cikin mu samu rahamar Allah na banza kuma su sha wuta Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ya ku mala'iku na san abin da baku sani ba to shine Allah ya halishi annabi Adam ya ce masa to ya bashi ilimi ya fifita shi da ilimi ya tara mala'iku ya kira annabi Adam aka kawo kayayyaki tarkacen abubuwa Allah ya ce wa mala'iku ku da kuke ganin kuku ne ambi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqina ga waɗannan abubuwan ba kuna ganin kun fi ɗan adam ba to ku bani labarin waɗannan abubuwan sunan nake abubuwan suka ce wallahi ba san sunansu ba su cebur su katako su itace su kwando su su wani abu da sauransu ai wai dan Allah ya nuna fifikon wannan halittar da ita dan adam din tafi mala'ika duk da yana da barna Allah bai ce ba sa barna ba suka ce mai subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim malaiku suka ce ka ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka wallahi ba mu da ilimi wallahi ba mu san sunan waɗannan abubuwan ba a riwaya aka ce irin su cebur irin su kwanan ɗiban ƙasa irin su katako irin su abin akwashi irin cokali irin su duk komai asma'al musammayat abubuwa hatta alqas'ata wal qusay'a duk kayayyakin aiki na dan adam da yake kewaye da shi suka ce wallahi ba mu sani ba wallahi ba san sunansu ba saboda farkon halittar su kenan kala ya adam sai Allah ya fuskanci annabi adam ya ce ya adam adam ya amsa ya ce to an bi'uhum bi asma'i ha'ula gaya musu sunan waɗannan abubuwan sai adam ya ɗaga wannan ya ce wannan sunansa biro wannan sunansa ce wannan su- ga kuma aikinsa mumtaz wannan sunansa biro a duniya aikinsa rubutu wannan sunansa tebur a duniya aikinsa kwashe ƙasa ko kwashe wani abu wannan sunansa kwano a zuba wani abu a ciki wannan sunansa kofi wannan sunansa tabarma aikinsa a zauna a kai wannan sunan malam ya jiro abubuwan ne ya ta faɗa yana bayani kuma halittarsa kenan shi ma bai taɓa ganin su ba a lokacin ya zan su falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da annabi adam duk ya ba da amsar wannan sunnakin wannan sai Allah ya ce mala'iku alam aqul lakum ban gaya muku ba tunda inni alam ma la ta'lamuna inni alam ghaibas samawati wal ard ko ban gaya muku cewa na san ilimin da yake na gaibu na san mai da kasai ba shikenan annabi adam ya cinye ya samu daukaka aka sashi a gidan aljanna sai kuma aka haɗa shi da shaidan shi kuma ya ce ni kuma makiyinka ne da kai da zuri'arka ila yawmin kiyamati an ce a riwaya shi shaidan ɗin ai Allah ka yace wa mala'iku ku usjudu li adam to tunda kun yadda ya fi ku da ilimi kun yadda adam ya fi ku to ku yi masa sujada usjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin kawai a cikin su sai iblisa sai ya ce ni ba zan yi ba Allah ya ce mala'iku duk ku sujada shedan yana cikin su a lokacin kafin ya zama shedan kenan sai tam ya ya fandare ya ce ba zai yi ba ba za ka yi ba ba zai yi ba Allah ya ce yayi girman kai wa kana minal kafirin ya zamanto cikin kafirai to daga nan kuma da ya shiga aljanna sai shi kuma shaidan yake cewa na yi alkawari ya kai Allah la'uguwiyan na kuma ajima'ina wannan adam ɗin da shi da zuriyarsa sai na halakar da su gaba daya shi ne wannan bayanin da na yi maka ɗazu na kisan kai da barna da kaɗe-kaɗe da raye-raye na mun ya yi alkawari in dai ɗan adam ne kai ya ce sai ya kashe sai ya halakar da kai illa ibadaka min humul mukhlasina mukhlasina banda bayinka masu ikhlasi da ka tsare su to waɗannan Allah ka samu cikin wannan kam sun fi ƙarfi na shine Allah ya ce a wata yara inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min ar-rawin ai a cikin bayina akwai daga cikin bayina wanda wallahi baka da karfi akan su sai dai halakakku da zasu bi ka Allah ma ya faɗa akwai wanda zasu bi shedan Allah karka samu ciki to haka akai tafafata akan makalla shine yanzu kake ganin shedan yake da almajirai a cikin mu masu tarin yawa ga ka mutum dirin mutum cikakken mutum amma almajirin shedan ne jikanin shaidan ne wakilin shaidan ne ya hana ka ka ba Allah ya dora ka akan sabon Allah ya hana ka zuwa jam'i ya hana ka yin sallah ya hana ka kaza ya hana ka kaza i kwanan nan ake gaya mun wani mutum aka ce aka ce wallahi baya sallah na ce saboda ce wallahi haka kawai baya sallah an yi wani magana ce ya ce kai shi ba shi fa sallan nan ba ma damun sa ce ba kawai kowa ya je yana sa baya sallah aka ce wallahi malam baya sallah amma kuma idan zai yi aure za a zo a taru a masallacin musulmi a ce jama'a a daura mai aure ubansa zai kawo a daura aurensa a masallaci ai kaza baya sallah yaro matashi baya sallah to Allah ya mana afuwa in Allah ya kai mu za mu dora wannan hadisi shafa din yana da tsawo yanda aka tura mutane su je gurin za a nuna falalar shi annabi Adam din shi aka fara zuwa wajensa wajen neman ceto ya kubutar da mutane ya ubangiji karka samu cikin masu barna da ta'adi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh